أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci dan ci gaba da wannan darasi mai albarka darasi na sharhin sahihaini na Yahya ibn Abdul Aziz al Yahya har yanzu muna cikin mujalladi na uku kenan wannan ina ganin darasin mu na uku ina gani a cikin wannan littafi mai albarka idan ba mu manta ba za mu fara kitabul hudud mun fara kitabul hudud za mu sakewa daga kitabul hudud da mu dauko darasin gaba daya malam ce suke cewa kitabul hudud al hudud jami'i ne na haddi haddi abinda ake nufi da shi iyaka ko kuma hani a hana abu ka aikata abu kaza ma'ana duk wanda aka mashi haddi to an hana shi ne ya aikata wannan abin da yake aikatawa ana nuna mai cewa ya bar aikata wannan abu haddi kuma yana da hukunce-hukunce da shari'a ta saukar kuma abu ne wanda hukunci ne wanda Allah ya saukar da shi cikin alkur'ani da cikin hadisi da maganganun malamai kenan haddi Allah ya shar'anta shi ne ga baligin mutum ana yi ma mutumin da ya aikata abin da za a mai hukunci a kan shi za a tsayar da haddi gare shi ga baligin mutum mun fahimta sannan kuma ana tsayar da shi ga wanda ya san hukunci ba wanda bai sani ba ma'ana wanda ya san haramcin abu abu kaza haramun ne ya sani ya je ya aikata haramun ne yi ma mutum kazali haramun ne aikata alfasha haramun ne kashe mutum ya sani sabanin wanda yau ya shiga musulunci ba karantar da shi wannan hukunce-hukuncen ba kenan ba a cewa a ta a tsayar mishi da haddi saboda bai sani ba mun fahimta to wannan shine kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen haddi malayin fara da haddi na aikata alfasha shine haddin zina yake cewa babul bikirani yajlidani wa yanfiyani babi mai magana akan cewa yara matasa guda biyu waɗanda suka aikata alfasha hukuncinsu a jefe su a yi musu bulala sannan kuma a kore su daga garin da suka aikata wannan abu an zai da bin khalid wa abi hurairah radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara fi fi man zana wa lam yuhsan bi shald mi'atin wa tagrib am annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce da abi huraira ya rawaito da zaid bin khalid sun rawaito su biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa annahu amara fi man zana annabi ya umarni game da wanda ya aikata alfasha ya aikata zina wa lam yuhsan sai dai bai yin aure ba su biyan gaba ɗaya ba su taɓa yin aure ba bishal dimi'atin ana yi musu bulala guda ɗari wata garib am sannan kuma a kore su su bar wannan garin har sai sun yi shekara guda sannan su dawo wani hadisi ya tabbatar da ayar da ke cikin suratul nur Allah subhanahu wata'ala ka ta azzani ta wazzani fajlulu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wanda ya aikata zina mace da namijin su biyin a yi musu bulala bulala ɗari mi'ata jalda mun gane kenan bulala ɗari za a yi musu amma hukuncin korar suha ya tabbata cikin hadisi aya ta tabbatar da cewa za a musu bulala ne Allah ke cewa a musu bulala ɗari kuma kada tausayi ya kama ko ku gaba ku musu wannan bulala wala ta'khudhuhum bihima ra'fatun fi dinillahi a cikin addinin Allah babu magana tausayi kaji tausayi mun fahimta a musu wannan bulala ɗari wanda ya aikata wannan amma matasa samari da 'yan mata wanda suka aikata wannan aka kama su in dai an tabbatar da hukuncin an tabbatar da sun yi to wannan ana musu wannan bulale mun fahimta shi haddin zina ana tabbatar da shi da abubuwa guda uku ne mun fahimta ana tabbatar da shi da abubuwa guda uku in ma ya zanto albayyina in ma ya zanto al'i'tiraf in ma ya zanto alhaml wa'annan abubuwa guda uku suke tabbatar da hukuncin wanda ya aikata sina a mushi wannan hukunci a mushi wannan haddi mun gane albayyina shine shaidun mutane guda uku guda hudu adilai mutane guda hudu adilai su shaida cewa sun tabbatar da sun ga wani da wanci suna aikata alfasha mutane guda hudu kuma mutanen nan guda hudu a tabbatar da bakinsu ya haɗu ma'ana kalmar su ɗaya wani bai saba ma wani ba mun fahimta to wannan za a yi musu hukuncin haddi sai itirafi daga cikinsu kowa ya faɗa cewa ya yarda cewa ya aikata ya faɗa da kanshi ya yarda cewa ya aikata za mu karanta hadisi nan gaba cewa hukuncin ana ma mutum hukunci in ya yarda da kanshi ya faɗa mun fahimta babu wani binciken a kawo shaidu tunda shi ya faɗa da kanshi to sai abu na uku idan ya zanto macen an kama ta da juna biyu kaga ita ba inda za ta hidda kanta mun fahimta an san ba ta da aure yarinya ce ba ta da aure kuma ba ta da juna biyu ba sai an je an nemo shaidu ba sai dai yanzu me za a nema wane ne ya mutu wannan junan bi kawai kenan wannan abubuwa guda uku in za a ma mutum haddi kenan wannan abubuwa guda uku in ma ya zanto akwai shaidu in ma ya zanto akwai itirafi in ma ya zanto me akwai juna biyu wanda ya bayyana da cewa babu la mahala babu wani kurce kurce mun fahimta kenan matasa guda biyu wanda ba su taɓa yin aure ba in aka kama su a shari'ance hukuncin da ake musu bulala ɗari ake musu sannan kuma a kore su daga garin mun fahimta sai babi na gaba babu rajim rajimul hubla wa an an min zina wa an idza ahsanat kenan babi wanda ke nuna cewa ana jefe wadda aka kama ta da juna biyu na zina idza ahsanat idan ta zanto tana juna biyu mun fahimta ko kuma mutunan da shi an tabbatar da namiji ne shi ya an tabbatar da hukuncin haka idan ya zanto yana da aure ma'ana wancan hadisi yana magana ga wanda ba su da aure ne yanzu muna bayani ga hadisi zai karantar da mu ga waɗanda sun taɓa yin aure an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullah ibn abbas Allah ƙara mashi yarda yake cewa jalasa Umar alal minbari Umar dan Khattab ya zauna akan minbari falamma sakata al muadhdhin qama lokacin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah sai Umar dan Khattab ya tashi fasna Allah bima huwa ahlu sai ya yabo ga Allah wanda ya daidai da Allah subhanahu wataala wanda Allah ya cancance su innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh azwa karshe summa qala sai ya ce amma ba ku saurara bayan haka ya ku ya ku ƴan uwa musulmi fa inni qa'irun lakum maqalatan ni zan gaya muku wata magana kad qaddira li an aqulaha an Allah ya kaddar cewa ni ne ta kamata in faɗi wannan magana ta kama ni ne in faɗa muku wannan magana la adri la adri la'allaha bayna yaday ajali tana iya yiwa wannan ita ce shine ajali na ma'ana yana ganin cewa tana iya yiwa ƙarshen magana shi kenan wasiyar da za ya musu kenan faman aqalaha wa wa'aha wurin da ya fahimce ta ya hardace ta ya rike ta falyuhaddis biha haythu haythu tahat bihi rahilatuhu idan ya rike ta ya hardace ya fahimce ta to in ya je ya karantar da ɗan uwan shi duk inda ya koma duk inda balaguran shi ya kai ƙarshe to shi ya karantar da ɗan uwan shi wannan wa man khashiya Allah ya aqiruha wanda yana gani yana tsoron cewa ba zai iya fahimtar ta ba ba fahimci ko me take ba fala o illa li ahadin an yakziba alayya bin yahi ma kowa ba bin yarda ba mutun yayi mana ƙarya inna allaha ba'asa muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq lalli allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala alaihi alkitab kuma ya sabka mushi da alqur'ani fa kana mimma anzala allah ayatar rajm daga cikin abin da aka saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam shine akwai aya ta jifa aya ta jefe wanda ya aikata alfasha fa qara'a fa qara'naha mun karanta wannan ayi wa aqalnaha kun mun fahimci wa aina mu wa ainaha kun mun har da ta wannan ayoyi wannan aya ta jefe wanda ya aikata alfasha to annabi sallallahu Umar dan Khattab yake ci an saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam kun mun karanta ta kuma mun fahimce ta mun fahim mun mun rike ta mun har da ta rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya jefe wa ya jefe wanda ya aikata hakan ma'ana annabi ya tabbaka wannan aya a aikace wa rajamna ba'dahu kuma mu ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mun jefe wanda ya aikata fa akhsha in dalibin nas zamanu an yaqula qa'il yana ce cewa ina tsoron kada idan zamani ya yi tsawo wani ya rika cewa wani ya faɗa wallahi ma na jir ayatul rajul fi kitabillah ya kai yana cewa mu ba mu san ayar da ta ce a jefe wanda ya kata ma'ana ayar jefewa lokaci yana iya tsawon lokaci wani ma ya yi inkarin ayar ya nuciya babu ita mun gane fa yadullu bi tarki faridatan anzalaha Allah mutum ya batar da mutane ta hanyar barin farilla da Allah subhanahu wata'ala ya saukar warrajim fi kitabillahi haqqun ala ala man zana idza uhsina min al-rijal wan nisa wannan jefewa haƙƙi ne ga duk wanda ya aikata alfasha duk wanda ya aikata wannan aiki to a jefe shi namiji ne shi ko mace ce shi duk wanda ya aure duk wanda ya taba yin aure ko da sau ɗaya ne to wanda ya aikata haka a jefe shi za qamatul bayyina amma da sharadi idan shaidu suka tabbata idan shaidu suka ba da shaida au kana alhablu ko kuma ya zanto akwai juna biyu au i'tiraf ko kuma ya zanto ya yarda ya faɗa ya tabbatar da kanshi mun fahimta wannan muhalli shahid Umar dan Khattab ya zano mana cewa ayar da take nuna cewa a jefe wannan aya da take cewa jefe yace sun karanta ta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun yi me sun fahimci ta san har da shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a aikaci su ma sun aikata bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to mu sani wannan aya ta tabbata haƙi ne ga duk wanda ya aikata wannan a mashi wannan aiki mun fahimta wannan hadisi kamun mu ida shi yana karantar da mu mahallin shahid din abin da yasa mala ya kawo babun hadisi ya kawo hadisin cikin babun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan jifai ga wanda ya aikata alfasha ashe duk wanda ya aikata alfasha idan ya taba yin aure hukuncin shi a jefe shi ne in an tabbatar da shaidu kuma ko kuma an dai tambayar da karina cikin qara'in din da ke nuna cewa ya aikata wannan wannan hukuncin shi a jefe shi mun fahimta to wannan hadisi yana karantar da mu akan hukuncin jifa ga wanda ya aikata wannan wannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya zo sunan shi Ma'iz ya zo ya gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cikin mutane ya ce ya annabi Allah ya faɗa ci ya aikata kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kawo bai gan shi ba sai ya ƙara faɗa ya ƙara dawowa haka ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi dangin shi shin wannan bawan Allah yana cikin hankalin shi dangin shi ka ce ba su taɓa sanin cewa ya taɓaɓɓe ba ne ba ma'ana yana da cikin hankalin shi yake kina wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jefewa mas'alar da malamai ke tattaunawa annabi ya jefe wanda annabi yayi wannan hukuncin kafin suratul nur ne ko ko ko bayanta duk da suratul nur bata kawo bayanin cewa a jehe mutum ba mun fahimta ta yi bayanin kan wanda ya aikata alfasha cikin matasa kawai ba a yi magana cewa a jefe ba amma kalmar jefewa ta tabbata ne a hadisi mun fahimta da wasu malaman suka ta cewa wannan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jefe wani kafin suratul nur mun fahimta suna tabbatar da ana kawo suka kawo hujja ayar da aka goge qira'atta wadda Allah subhanahu wataala yake cewa ash-shaykhatu wash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya tsoho dattijo da tsohuwa dattijiya idan suka aikata alfasha farjumuhuma battan ku jefe su har abada ku jefe su mun gane farjumuhuma ku jefe su kaga wannan aya ta tabbatar da aya ta jefewa mun fahimta to nan wurin ayar da Umar ɗan Khattab yake cewa Allah ya sabkar da aya, wace aya ce, nan abin tambaya ne, saboda Umar ɗan Khattab ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam an sabka mashi da aya, mun karanta ta, mun hardace ta, mun riƙe ta, mun fahimce ta. Sannan ya ce, ana jefe mutum idan ya taɓa yin aure. Mun gane? to ita wannan aya kuma da muka karanta wadda ke cikin suratul azab an shafe hukuncinta kamar yadda muka sani masu ulumul qur'an suna bayani cewa aya hukunci ana goge hukunci a tabbatar da wani hukunci wani hukunci zo shafe wannan hukunci kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ma nan sa min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw musliha idan Allah subhanahu wataala ke faɗan cewa za mu iya goge wani hukunci na wata aya mu zo da wata aya wadda ke daidai da ita ko kuma wadda ta fita kenan hukunci shari'a a nasikhul mansukh ya tabbata yana da yana da kaloli kamar guda uku akwai hukuncin a shafe aya a shafe nassi kwata kwata amma hukuncin yana nan karatun ne aya ce nassin ne aka shafe amma hukuncin yana nan akwai a shafe hukunci a bar aya kowa na karantawa amma hukuncin an shafe shi mun fahimta hukuncin ba a aiki da hukuncin aya amma aya tana nan ana karanta cikin Qur'ani akwai cewa hukuncin da aya a shafe hukuncin da a shafe aya mun fahimta kuma wannan shafe hukunci za a iya zuwa tabbatar da aya ta shafe alaƙa aya da hadisi hadisi zai iya zuwa ya shafe aya aya tana iya zuwa ta shafe hadisi duk wannan masu ulumul qur'an sun yi wannan bayani to ita wannan aya da muka karanta ash-shaykhu wash-shaykhatu malamai sun tabbatar cewa tana cikin suratul ahzab amma an shafe karatunta an shafe karatunta amma hukuncin yana nan to nan Umar ɗan Khattab cewa yayi idza uhsina idan suka yi aure ita kuma waccan aya ta tai idan tsoho ne da tsohuwa akwai bambanci kama da wannan magana da waccan magana an iya samun dattijo bai yi aure ba kuma ga yanan dattijo ne da shekaru da dama in ya aikata alfasha da waccan aya an jefe shi koko da wannan hadisin na Umar dan Khattab yace aya ta sabaka kuma ana jefe mutum idan mutum ya ayi idan ya mutum ya aure wancan bawan Allah ba a mai hukunci da wannan hadisi dattijo ne yayi shekaru amma bai taba yin aure ba shi kuma na Umar ta yayi idan yayi aure mun gane da abu yake wancan dattijan ana za a mai hukunci da wannan hadisin ba a mai hukunci da wannan hadisi saboda bai taba yin aure ba mun fahimta to kuma ana iya samun matashi mai aure matashi mai aure ya aikata wannan aikin Allah tsare mu an mai hukunci da waccan aye mun gane tambaya ko mu gane ba ko mu gane ba an mai hukunci da waccan aye ita waccan ta tsoho ko tsohuwa shi kuma wannan matashi ne amma yayi aure na hadisi ya nuna cewa sai yayi aure can kuma da cije kawai aka ci ba a nuna cewa an san yi aure ba kenan bai shiga ba a mai hukunci da waccan aya su kuma wanda suka tai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe tun kafin a saukar da suratul nur su nuna cewa waccan aya suka dogara da ita aya tana nan hukuncin yana nan hukuncin ta baki amma dai ba a karanta ta wannan usul ibnu usaymin ya bada ansa game da wannan tambayar ya ce aya in ta tabbata da wannan lafazin bai yi inkarin tabbatar da aya ba amma yana inkarin ma ce su zuciyar shi bata natsu ba ga lafazin saboda lafazin ya saba ma wannan hadisin na sahihaini cewa idan mutum ya aure ya kawo hujjoji cewa an iya samun matashi ya aikata wannan kumbancin ya aure ya za a mai ita wacce aya ta ce sai tsoho sai ko tsohuwa mun gane da abin yake kuma an iya samun dattijo bai taɓa yin aure ba duk shekarun shi bai taɓa yin aure ba idan ya aikata wancan aikin da da tsoho da tsohuwa aka ce yana kaga sai a mai hukunci ita kuma hukuncin shari'a ya nuna cewa sai wanda ya aure ni za a jefe ba ko mun gane da sakake take eh to shine ibnu usaymin yace abin da ya hukunta mai wannan hadisi na Umar dan Khattab waccan ayi bai yi inkarin tabbatar da ba amma abin da yake lafazin da aka yi tsoho da tsohuwa kawai ba a yi magana in sun taɓa yin aure ba saboda yawancin hadisan da za mu karanta wannan gaba suna magana cewa muhsan shine wanda ya taɓa yin aure mun fahimta Allah ke cewa wal muhsanati minan nisa'i mata wa'anda ke afifat wanda suka yi aure suke gidan mazajensu kaga nan wurin aka zano waɗanda aka haramta ka aure su da mahaifiya da kanwa da magajiya da wacece da wacece aka zano mun fahimta sai aka ce kuma da wadda take cikin gidan aurenta muhsana kenan wadda ke cikin gidan aurenta ashe sai wanda ya taba yin aure mun gane wannan da ibn Husayn ya ce wannan aya idan muka dauki waccan aya to akwai cin karo da juna kenan wannan lafazin na cewa tsoho ko tsohuwa akwai fihi nazar Allahu a'lam kenan idan ƙarin bayani mutum zai iya komawa sharhin sahih bukhari na ibnu usaimin zai iya koma kuma majmu fatawa na shi rasail din shi da majmu fatawa na shi na ibnu usaimin sai ma da ya ci gaba da hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ibnu abbas ya ci gaba da bayani yake cewa summa inna kunna naqra umar dan khattab yake cewa mun kasance muna karanta fi ma fima quri'a min kitabillah daga cikin abun da aka karanta cikin alqur'ani Allah targabu an abaikum kada ku kaurace ma mahaifanku fa innahu kufrun bikum saboda butulci ne butulci ne ka kaurace ma mahaifinka an targabu an abaikum kafirci ne butulci ne ma'ana na wannan kafirci na ana nan butulci butulci ne ka kaurace ma mahaifinka ala summa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saurara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa la tadruni kama aqriya isa ibn maryam kenan kada ku maida ni kada ku dauke ni kamar yadda aka dauki isa dan maryam wa qulu abdullahi wa rasuli su nasara sun maida annabi isa allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni ka ku maida ni haka na wata ruwa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce la taj'alu qabri idan kada ku mai da kabari na ya zanto idi duk sahiya ku ta zagaye ku ta zagaye haku kai kuna bauta ma kabarin mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa kada mu zanto mu mai da shi kamar yadda nasara suka mai da isa dan maryam annabi abinda yake mana wasiya qulu abdullahi wa rasuli ku ce ni bawan Allah ne kun manzon shi su nasara sun nuna cewa isa Allah ne mun fahimta sun wuce iyaka to su su shi annabi sallallahu alaihi yana tsoratar da jama'a cewa kada ku maida ni kamar yadda nasara suka maida ni mun suka maida annabi isa wannan hadisi ya kare sai hadisi na gaba babur rajul muhsan babi mai magana akan cewa jefa wanda ya aikata alfasha wanda ya taba aure hukuncin shi a jefin shi an shebani kala sa'altu abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma shebani yake cewa na tambaye abdullahi bin abi aufa hal rajama nabi sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jefe wanda ya kata alfasha kala na'am sai ce qultu qabla suratul nur am ba'daha kafin a saukar da suratul nur ko ko bayan ta kala la adri me ya bada ansa yace ban sani ba bakin ilimin da ya sani ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya aikata ya jefe to amma kafin suratul nur ne ko kun bayan ta ya tsaya bai bai wuce ba nan tabi'i ne ke tambayar sahabi tabi'i ne ke tambayar sahabi bakin abin da ya sani ya bada ansa bakin abin da bai sani bai tsaya nan bai iya gane kafin suratu nur ne ko ko bayanta mun fahimta wasu malaman suka ce Abdullahi bin Abi Aufa ya ki bashi ya ki biye mai a tattahiya kai je har ya kai tambaye shi abin da bai kamata ya tambaye shi ba kaga yace mai bin sani ba ya dade mai baki shikenan mun fahimta saboda Abdullahi bin Abi Aufa sahabi ne zamanin shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an je shi kuma yana rayi zai iya gane lokacin an saukar da ita ko ba a saukar da ita ba amma sai ya dade mai ya dade mai hanzari yanke mai hanzari dan kai ci gaba da tambayoyi sai babi na gaba babu hali amru imam rajulan fayadribu al-hadd ga'iban anhu shin shugaba zai iya bada umarni a yanke ma wani haddi baya kusa عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال ابي هريره دشيدا زيد بن خالد كما يد سكرويتو روايه تفرقو جيفي yara matasa guda biyu wanda suka aikata to yanzu abi huraira da zaid ibn khalid sun ƙara rawaito wani hadisi ƙala suka ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace an shuduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillah wani bawan Allah ya zo shi da wani sun kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a yanke musu hukunci game da sabani da suka samu shi da ɗan uwan shi suna faɗa suna gardama suka zo suka kawo ƙara ya kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yanke mana hukunci da da littafin Allah fa qala khasmuhu sai abokin faɗan yace wa kana afqahu minhu ya fi shi fahimta abin da ya kamata ya ya fi shi sanin ya kamata fa qala sadaqa yace yayi gaskiya wannan gaskiya ne a yanke mana hukunci da iqd bainana bi kitabillah a yanke mana hukunci da a yanke mana ayi mana hukunci da alqur'ani da hadisi wa adalli ya rasulullah ba na ba na izini ya annabi Allah in yi magana ma'ana maganar da ya faɗa a mana hukunci da alqur'ani wannan gaskiya ne amma ya annabi Allah ina sa a bani izini in yi magana abin da yake roƙa kenan to nan wurin waɗanda suka rawato hadisin suka ce shi ya fi wancan sanin ya kamata saboda me saboda ya nemi izini kamar da wasu malaman suka faɗa ya nemi izini a bar shi ya magana saboda me wasu malaman suka ce saboda da aka zo bai yi gardama ba da ya ce a musu hukunci da littafin Allah shi ma kai tsaye sai ya bada ya bada wuya ya ce eh lalle wannan gaskiya ne bai zo da rigima ba an kawo ka ƙara mai ƙaran wanda ya kawo ƙaran ya riga ka yazo sai ka biyo shi baya sai ka ce sai mai ƙaran ya faɗi abu sai ka ce eh gaskiya ne baka yi rigima ba baka ce baka yarda ba baka ce kai ba da shi za ka a ni wani abu nake tambaya da wani abu nake so daban kaga bai wata rigima ba kenan ya fi shi tunani ya fi shi kaifin hankali mun fahimta wasu kuma suka ce a'a neman izini da yayi shi da yazo bai nemi izini ba mun fahimta shi kuma yanzu sai ya nemi izini ya annabi Allah a mana izini in yi magana mun fahimta na'am qala iqdi bainana bi kitabillah wa adalli ya rasulullah ibn izini ya annabi Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kul annabi ya ce yi magana fa qala inna bini kana asifan fi ahli hadha yaro na ya kasance dan aiki ne gidan wannan bawan Allah kaga wanda ya kawo wanda ya kawo ƙara shi ke fara magana ba to shi yayi sauri yayi zarbabi ya ce a bar kama kenan kaga ya fi shi kaifin tunani har ya shiga gaba ya tare shi duk abin da zai faɗa in na riga na faɗa na amaye abin da kenan kaga shi duk abin da zai faɗa kawai hukuncin da ni na fara faɗa sai an yi fahimtar shi da kyau fiye da nashi shi yasa da zawo shi saboda ya ji shi kaifin tunani ya yi zarfafi ya ce a bar ni in fara magana mun fahimta ya ce ya annaban Allah inna bini kana asifan yaro na dan gidana ya kasance yana boyi boyi yana aiki gidan wannan bawan Allah mun gane fa zana bi imratihi sai aikata alfasha da shi da matar shi mun gane faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa khadim sai na nemi ya taimaka ya yi sauki zan nemi ceton wannan yara da me zan bashi baiwa da kuma akuya guda ɗari mi'ati shat akuya guda ɗari kafin a yi hukunci ya riga ya tarbe mishi baki ya ce ga akuya guda ɗari sannan kuma ga baiwa ka yi haƙuri a kashe wutai a kashe matsalai wa inni sa'altu rajulan min ahli al-ilm ni kuma na tambaye malamai ɗaya daga cikin malamai ya bani fatawa cewa fa akhbaruni anna ala dini jaldimiyatin wa tagrib am na tambaye malamai a inda muke sun ba da fatawan cewa wannan yaro za a je za a mai bulala ɗari kuma za a kore shi da na ji wannan hukuncin kai tsaye na zo na nemi sulhu na ba da akuya ɗari da baiwa a taimaka a kashe wutai ka a mai wannan bulala kuma ka a kore shi mun fahimta ya kawo cin hanci kenan wa an wa anna imra'atan lati wa anna imra'ati wa anna ala imra'ati hadha rajul kuma matar shi za a jefe ta hukuncin da suka bada kenan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina ke hannun shi zan hu muku hukunci da abinda Allah subhanahu wataala ya sabakar cikin littafin shi almi'atu wal khadim raddun alayka wannan awaki da ka bada za a maida ma kayanka kuma wannan baiwan ma da ka bada za a maida ma kayanka duk wannan neman sulhu da ka da ka zo wannan ceto da ka zo a maida mai kayan shi wala ibnaka wa ala ibnaka jaldu mi'atun wa tagribu am lalle sai an yi wannan hukunci na jefewa kuma sai an yi mai sai an kore shi abinda ka bada a maida ma kayanka wa ya unais ya kai unais igdu al imra'ati hadha fas'alha sai ya umarci wani bawan Allah daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam umarci unais tasgiri ne na Anas cewa je ka tambayi wannan baiwa Allah fa in tarafat farjumha ka tambaye ta in dai gaskiya ne abin da aka yi ɗayar da haka ne to daga nan ka jehe ta fa'atarafat farajamaha farajamaha kenan ya je tambaye ta kuma aka tabbatar tabbata cewa an yi an yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam umarni aka jefe ta Wani hadisi yana karantar da mu fiqh kamar haka mas'ala ta farko cewa neman izini ga alƙali wanda za yi hukunci kana da ikon a shari'ance ka nemi izini a baka izini ka yi magana an gane ba fagaya ake ba wannan yana faɗa su ya a ƙarya ne ba haka ba ne ba a ka nemi izini sannan a baka magana amsa a baka ƙofa ka yi magana sannan wani hadisi yana karantar da mu cewa sahabbai suna ba da fatawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na raye mun gane gaya wannan shi ya tambaya ya tambaye wasu ma'abota ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo wajen annabi ya tambaye annabi ba ya tambaye wani sahabi can cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi fatawa kuma ya yarda da ita yaki ne sa annabi bai yi hukunci yace me yasa baka zo waje na ba annabi ya tabbatar da waccan ansar da aka bada mun fahimta annabi na raye shi ta kamata a kawo ma wannan hukunci ya hukunci amma da aka tambayi wani annabi bai ce me yasa baka zo ba annabi bai ce ba hukuncin da aka yi bai yi ba annabi bai ce ba ta yaya mutane za su rika bada fatawa gani a raye mun gane ta yaya mutane za su rika bada fatawa gani a raye amma annabi ya tabbatar da wancan hukunci mun fahimta kuma wannan ya nuna cewa abin da za ka badawa in dai shari'a ta tabbata za a yanke ma dan uwanka hukunci da wannan hukunci sai an yanke shi duk abin da zaka bada wani banza ne ba a bada cin hanci dan ayi maganin wata shari'a wani hadisi ya tabbata mun karanta shi baya hadisin Usama ƴan uwar shi ta karya ma ƴan wata haƙori annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya yanke hukuncin cewa kai ma ai ka sai an yanke mata a an karya mata hakuri kaga yanzu Anas Usama yana neman ceton kada ai aka ka a karya ma ai shi hakuri annabi ya yanke hukuncin amma yanzu yake neman ceto ka ai annabi ya nuna mace wannan hukunci sai an yi shi Usama ya ƙara jan gardama ya ce ba za a yi ba mun fahimta muna tare da hadisin a Anas dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya kai Usama yanzu za ka yin gardama ka hana ayi haji cikin haji hukuncin da Allah ya bada ya saukar mun fahimta ma'ana Usama ba yana inkari mana ce Annabi Allah ku isa ku yi kaza ba ba hani bane yake a yana nuna cewa insha Allah Allah ba zai ba zai bari a tozarta da ƴan uwata ba mun fahimta ƙarshe ba a yi ba kuma ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle a doron duniya na akwai wa'anda in suka yanke hukunci suka yi rantsuwa Allah na na karɓar rantsuwa sai yana tabbatar da maganar da suka yi mun fahimta ashe mutum idan naka ya aikata abin da za a mai haddi duk abin da za ka badawa na na shafa'a na ka ceto wannan bawan Allah ka a yi hukuncin haramun ne ba a ansa haramun ne ba a yi wannan hukuncin sai an tabbatar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a maida maka kayanka mun fahimta a maida mai kayan shi kuma a tabbatar da wannan hukunci Wani hadisi kuma yana karanta da fiqhu kama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa ya ce lalle za ni muku hukunci da alqur'ani kamar da kuka nema sun nemi a mana hukunci da alqur'ani shi ma bawan Allah da ya ce da ya tabbatar yana ganin an nemi sauki to kaga babu sauki abinda Allah ya tabbatar shi ne sanan wannan hadisi ya karantar da mu cewa wannan bawan Allah ne yasa aka mai bulala ita aka jefe ta muhalli shahidin abinda muka muke son mu kai gare shi kenan me yasa ita aka jefe ta shi kuma aka mai bulala kuma aka ce kore shi za'i saboda shi matashi ne hukuncin matashin da ya aikata wannan in bai taɓa yin aure ba bulala ɗari za a mai in sai an koye shi daga garin su sai ya shekara bai dawo ba mun fahimta ita kuma da take mai aure ce ga mijinta nan ya kawo ƙara shi ya kawo ƙara annabi ya ce aje a tambaya in ta tabbatar da hakan to aje bai ta mun fahimta bugu da ƙari kaga da menene annabi sallallahu alaihi wasallam mai hukunci bai ce ba ita ma ku je ku je hita ba kai tsaye a sai annabi ce ku je fa ini tarafat in ta yarda in ta tabbatar mun gane da wanke ba haka nan bane hukunci kai tsaye wannan yaro a jefe shi a mai bulala ita ma ku je ku jefe mini ita sai da aka ce sai annabi ce ku je ku tabbatar da ku je ku tambaya fasalha ku je ku tambaye ta sai in ta tabbatar yanzu in ta ce ƙarya ne fa yaya za a yi eh idan ta ce ƙarya ne shi dai yanzu an mai hukunci an ce za a mai bulala ɗari kuma a kore shi to yanzu sai ta ce ƙarya ne kaga yanzu me za a nema shaidu shaidu za a nema idan ba a samu shaidu ba yanzu shi wannan mijin da ya zo ya faɗa shi kaɗai bai isa shaidu guda huɗu ne ake so mun fahimta shi kaɗai bai isa to idan yaron shi ya tabbatar wa ita ta yi inkari mun fahimci tambaye to shi kuma ya tabbatar ba inda za ka yi mun gane da abin yake dama abu wancan shaidu guda hudu dole sai magana su ta ta yi muwafaka mun gane to yanzu wannan ya ce kaza kamar mai suna biyu ne wannan ya ce juna biyu ba nashi bane ba ita ta ce nata ne maganar wa za a ɗauka mun gane da inda matsalolin suke to kaga hukunci ba kai tsaye wani ake yanke hukunci sai an bi abu diddigi an bi ɗaya bayan ɗaya kamar yadda za mu karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aisa ya zo ya faɗi wannan kalmai annabi ta yi abika junur shin kana da tabuwa ne bancin wannan da ya ƙara wannan magana sai aje a tambayi dangin shi shin wannan lahiya dau yake mun fahimta ba kai tsaye ake yake hukunci sai abu sai an bi abin ɗaya bayan ɗaya wani hadisi kuma yana karantar da mu cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ake tabbatar da haddi itirafi yarda mutum ya furta baki ya faɗa da kanshi aka ce aje a tambaye ta in ta tabbatar ta faɗa to a mutan hukunci mun fahimta wani hadisi ya ƙare sai hadisi na gaba babu su'ali imamun lil muqir lil babu su'alil imamul muqir kenan tambaya umarnin liman ya tambayi wanda zai tabbatar wanda zai yarda cewa ya aikata a tambaye ka ka ce eh kayar haka ne mun gane kenan dole a tambaye ka kai da ake zargi da abu kaza annabi hurairah radiyallahu anhu qala ata rajulun wa fi riwayatin min aslam rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wani bawan Allah ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwa tana cewa mutum ne daga cikin kabila aslam fanadahu sai ya kira shi fa qala ya rasulullah sai ce ya annabin Allah inni qad zanaitu ya faɗa ce ya aikata wannan alfasha fa a'rada anhu sai annabi ya juya mishi fuska ya juya mishi baya ko bai ji ba hatta radda hatta raddada hatta raddada alaihi arba marratin har sai da ya maimaita wannan kalmomi guda uku so hudu falamma shahida ala nafsihi arba'a lokacin da ya shaida ya tabbatar ma kanshi ya faɗi wannan a magana har so hudu da arba shahadatin ya tabbatar da shaidu wannan kalmomi guda hudu ya tabbata wannan ya isa a ce shaidodi guda hudu da ahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi fa qala abika junun annabi ya ce kana da hauka ne kana da takwa ne qala la sai ce a qala fa hal ahsanta annabi ya ce ka taɓa yin aure qala na'am sai ce eh faƙar nabi sallallahu alaihi wasallam izhabu bihi farshumuhu to ku je ku jefe shi dan da dai so hudu ya faɗa ya faɗa so ɗaya annabi yayi kawo bai shi shi ba kuma ya ƙara dawowa ya faɗa ya ƙara sai da ya maimaita so hudu sai da hakan ya faru so hudu annabi ya ce kana da hauka ne kana da tabuwa ne mun fahimta kaga sai da ya tabbatar so uku so hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shin ka ka taɓa yin aure ne sai ya ce eh ya ce ku tsaye da shi ku jefe shi wa fi hadisi jabir qala fa kuntu fi ma fi ma rajam fi man rajamahu umar jabir yake cewa ni ina cikin waɗanda suka jefe shi fa rajamnahu bil bil bil musalla sai muka jehe shi inda muka jefe shi wurin sallah a cikin fili muka jefe shi falamma azlaqatul hijara lokacin da dutse ya kai mai yadda ma'ana farko farko ba ka jin zahi amma ƙarshe da abin ya ishe shi haraba sai tsiri shi ma ma'in dama da annabi sallallahu alaihi wasallam dama cikin hilin masallaci da ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam so ɗaya so biyu sai annabi ce a tambaye shi mai aure ne ce to tunda da shi ya kawo kanshi ku je shi jabir yake cewa muka bi shi muna tajiwa lokacin da dutse ya kai zahi ya kai ne sai ruga fa haraba sai ji sai ruga fa adraknahu bil harra sai muka iske shi ya ruga muka bi shi muka kamo shi muka iske shi farajamnahu sai muka jefe shi fa qalnahu nabi sallallahu alaihi wasallam khairan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalmomi masu alkhairi gare shi wa salla alaikum annabi ya mishi sallah wannan hadisi wa fi hadisi ibn abbas radiyallahu anhu qala lamma ata ma'iz bin malik abin ibn abbas yake cewa lokacin da ma'iz ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allaka qabbalta annabi ya ce mishi tana yi wa ba ba zina ba kai aikata da ita tana yi wa sumbata ce aw gammazta ko kuma ka, ka shafe ta ne gangan jikinka aw nazarta ko kuma kallo ne qala la ra ya rasulullah sai ya ce a'a ya annabi Allah ya faɗa gaskiya ne gama annabi yana dan sanya tana yi wa kaza ne kai annabi ki ta kawai da abin da ake tunai abin da ake gurin da shi dai ne babu wani kwane-kwane qala an kahtaha la yakni la la la yakni qala fa inda zalika amar bi rajmi lokacin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi shin kun sadu ne sai faɗa gaskiya ga yadda abu ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai umarce a jefe shi to kaga wani hadisi na kissa ta Ma'iz Ma'iz bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam farko sai da yayi ya juya huska kamar ba ya sanya shi magana malamai ke kawo wani fiqh a wannan wurin wani fiqh wanda malamai suka hango cikin wannan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yayi magana sai Annabi yayi kawo bai ji shi ba abin da ya kamata ka aikata wannan alfasha ka koma ka yi kukan zuci ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Allah ya fi maka ka abin ya zo ga, ga, ga, ga hukuma Allah zai gafarta maka mun fahimce da abin yake annabi sai ya yi kawo bai ji ba ma'ana haddin haddi idan ya zo wurin wajen shugaba mai yanke hukunci wurin alkali da wani haddin sai an yanke shi babu wani sauki babu wani cahanci babu a taimaka ko halin a duka wannan abu inda ya zo ga shugaba sai an aikata kamar da wancan bawan Allah ya kawo aka kawo karar shi dan shi annabi ya ce a maida maka da abin da ka bada sai an aikata abin da shari'a ta ce to kaga wannan bawan Allah lokacin da ya faɗi wannan kalmar annabi sai ya kawo bai ji ba hukuncin bai zo ba ga shugaba har yanzu je ka roƙi Allah ka aikata aikin da ka aikata ka je ka roƙi Allah Allah ya sai maka kada ka kanu cewa ba za ka ƙara ba abada mun fahimta idan kuma ya ƙara maimaitawa ya zo ya ƙara maimaita wannan kalmai annabi ya kawo bai ji shi ba har sai da ya maimaita wannan suhuru to annabi ya ce to wannan bari mu koma gare shi mai hukunci mun gane da abin yake ashe hukunci idan bai zo ga alƙali ba mutum zai roƙi Allah Allah ya taimi shi kenan amma in abin ya zo ga wanda zai yanke yanke hukunci to sai sai an yanke wannan hukunci mun fahimta sannan wannan hadisi wannan kissa tana nuna mana cewa shi mai yake hukuma ita ke yanke hukunci ba ɗan adam ba ma ba iri na ba ko irin ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka zo aka gaya ma ba yiwa ka je ka tambayi wani cikin unguwa ya baka fatawa wannan malamin da ya bada fatawa shi to tsayana in yanke maka haddi saboda ka aikata abu kaza bai da halin wannan abin da aka tambaye shi fatawa shi kadai zai bada kamar da wancan bawan Allah da ya ce ya tambaye malami a unguwarsu sai ya bashi wannan fatawai amma an kawo shi ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan a tabbata a hukunci da alqur'ani da hadisi mun gane wancan malamin bai da ikon ya ce tsayana a muka haddi hukuncin yanki haddi ba ga hannun kowa yake ba mun gane ga hannun shugaba yake mun gane wannan kuma hadisi yana nuna mana cewa kisa ma'iz ma'iz bin malik ya tambaye shi ka taɓa yin aure kaga tambayoyi ɗaya bayan ɗaya cikin hankalinka kake kake wannan magana ya ce cikin hankali na ke garas ya ce to yanzu bari a ma hukunci tun da kai mai hankali ne can in hauka ne kake yi ashe wannan ya nuna cewa wanda ke cikin taɓin hankali ba a mai wannan hukunci mun fahimta wanda ke cikin taɓin hankali ba a mai wannan hukunci sai da annabi ya tambaye shi kana da hauka hankalinka laya lau ya ce lahi shi lau to kenan da natsuwa shi da hankalin shi to yanzu ne za a mai wannan hukunci mun fahimta in yana cikin taɓuwar hankali in ya zanto mahaukaci ne to wannan ba a mai wannan hukunci mun gane to nan wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmomi masu kyau gare shi ashe duk wanda aka mai aka mishi haddi to Allah subhanahu wataala ya karɓi tuban shi duk wanda aka mishi haddi Allah ya karɓi tuban shi annabi ya faɗi kalmomi masu kyau gare shi kamar yadda Jabir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi kyakkyawan yabo gare shi sannan kuma ashe wanda aka yanke mai haddi ana mai sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sallah mun gane dan fiqh da dama ake fidawa cikin wannan hadisi na ma'iz wanda babu lokaci lokaci yayi nan za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya babu tambaya sai mu da addu'a wa alaikum salam eh shi kada a shi yazo ya fada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ina macen mun fahimta shi ya zo ya faɗa za mu karanta nan gaba wata mata ita ma ta zo ta faɗi irin wannan magana ba a ce a nemo wancan ba wannan yana nuna mana cewa hukuncin abin da ya zo ma shugaba shi shine za kai ka zo ka faɗa kai ne za a ba hukunci mun fahimta ba a ce a sai ka je ka nemo wancan shi wancan tana yi wa ya tuba Allah ya rufa mai asiri ya satirta shi ya tuba shikenan ka kawo shi cikin bainar jama'a a tona mai asiri a musulunci ba a aiko shi musulunci don wannan ba mun fahimta shi da ya zo ya ce a mai hukunci yana sa a yanke mishi haddi shi ya kawo kanshi yana sa a wanke shi mun fahimta na alaikum salam na mu za mu karanta nan wurin ita wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka yi rami aka zina ta to kaga kuma shi ma ai ba yi ramin ba tun daga yana shi da aka jefe shi da har gudu yayi inda cikin rami yake ba ya yi ba mun fahimta na'am wanda ya aikata sunan shi musulmi mutunan da ke aikata alfasha an iya mai sallah za a mai sallah saboda musulmi ne shi mun fahimta wannan kuma hukuncin da ya mutu yana aikata wa kuma tsakanin shi da Allah ta hatal mashi'a na'am abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yace mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yi ikon aka komi اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك